الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wani ranar ranar Alhamis 28 ga watan Rabi'u Thani 1446 wanda ya daidai da 31 ga watan Oktoba 2024 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun kitabu tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab muna nan a babin da malai kulla mana wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuna yuhibbunahum ka hubbillah insha Allah zamu ƙara tasa wannan babi ɗin mu kuma yi abinda suka nemi mana saura mala ce babu ƙaunin lahi ta'ala wa minan nasi man yadda kudu min dunin lahi an dadan yi hibbu na hun ka hubbin lah wa ƙaunihi ƙul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره wannan babi malam ya kulla shi saboda ya bayani kan san Allah ta'ala san Allah ta'ala wani asali ne mai karfi da yake ko kace ginshiki ne na ibada ginshiki na ibada duk ibadan duniya da ake yi ma ubangiji mutukar ba a gina shi akan abu biyu ba to na ibadan ba ta zama ta cika ba ta zama ta karbu ba duk ibadan da ba a gina ana san ubangiji ba sai da ake masa ibada mahabba soyayya da ake yi ma ubangiji to wannan ibadan ba ta yi ba wato idan bawa ya yi bautan ubangiji baya san ubangijin ko kuma yayi kamar tilas ake masa to ubangiji zai bar masa kayansa ubangiji shi sai abin da aka yi dan ana san sa sannan kuma ibada dole ta zama ta kunshi bayan kaɗai ta Allah da soyayya kuma dole zama ta kunshi kuma wato kaskanta gaba ga ubangiji al-ghayatul hudu wa tadallul ya zama bawa ya kaskanta ga ubangijinsa idan yayi bauta yana jin cewa shi ya isa to ubangiji ba zai karɓi wannan aikin ba to wannan shine wato a ginshikai guda biyu da ake da shi wato na na ibada akwai al-mahabba al-mutlaqa allati tajibu ifraduha lillahi jalla jalaluhu ثم غاية الخضوع وكمال التضلل لله جل جلاله waɗannan abubuwan guda biyu dole a same su sannan ibada za zama ibada ke sa malam anan ya kawo mana ya kawo mana wannan soyayya din saboda mu san cewa asalin hakikar wanda ya cancanta a mishi soyayya soyayya ta kowa shine ubangiji soyayyan nan ita ce abinda ake wato tanafusi ake gasa tsakanin mummunai da kowa yana son ya kai kololon soyayya ga ubangiji saboda ya san da wannan kololon soyayya ne zai sami shi kuma abin da yake so na sakamako mai kyau da kuma aljannatai masu madaukaka mala cewa qaulin lahi ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah zaka samu daga cikin mutane wanda suke rikan ababen bauta wanda ba Allah ba yuhibbuna suna san abawan bautan nasu ka hubbillahi kamar yanda wato mu'minai kamar yanda wato suke san ubangiji suna gwama ubangiji da wannan abawan bautan nasu wajen bauta wanda muka ce akwai magana na malamai wajen me fasara ka hubbillah akwai fasara ta farko da ake aka yi aka ce ka hubbillah shine wato kamar yanda mu'minai ke san ubangiji kuma haka wadannan wanda suke bauta wanda ba Allah ba kuma su ma suke san abawan bautan su kamar haka fasara ta biyu shine a'a abinda suke yi shine suna gwama ubangiji ne da ababen bauta nan nasu wajen soyayya wannan shine ka hubbillah da ake magana anan suna gwama ababen bauta ne kamar yadda Allah ta yake cewa kun man ladina kafaru bi rabbihim ya'dilu suna gwama ubangiji ne da wato ababen bauta su wajen bauta ababen da suke bauta wajen soyayya to shi ubangiji ko da ba baya karban wato a so shi kuma a so wani sai tare da shi kuma kafara da kafara baya san a yi alhubbu hubbu ghairin lahi ma'an lahi wato idan ba kana san wani ubangiji kuma kana san ubangiji kuma iri ɗaya ne soyayya da kake ma wani ubangiji nan kake ma shi ma ubangiji to wannan ubangiji ba zai karba ba to shine Allah yake cewa wa minan nasi man minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wannan kuma fasarar ta biyu ta fi ta fi wato zama daidai a mangaru guda biyu da ake da shi na malamai wajen tafsirin wannan aya Allah ta'ala ibnu ibnu taymiya yana cewa wannan fasalan tafi saboda ai abun ne sanan ne cewa kafirai ba suna son abin bautar su yadda su inda mummune ke san Allah ba hakika ai san mummune ga ubangiji ya fi girma ya fi kuma tafiyarwa kuma wannan soyayya din so da haka ba wannan ayan ba abin da ake nufi kenan ba abin da ake magana kana ce ka ce kana son ubangiji sai kuma ga wani wanda kake riyawa shi ma dai za ka so shi din ko dai da sunan bauta ko ma da sunan mai amma kuma kake gwama shi da ubangiji wajen soyayya din kuma ya zama daidai wani da kake yi da shi to wannan ubangiji ba zai karɓi wannan ibada ba zai karɓi wannan soyayya ba kuma wannan soyayya da aka gwama shi da shi to an yi masa shirka shi yasa ibnu taymiya yake cewa yana ƙarin bayani kan cewa ita soyayya in dai babu cikakkiyar ita ita ibada in dai babu cikakken soyayya ga ubangiji sannan kuma babu cikakken kaskanta kai zuwa ga ubangiji in to Allah ta'ala ba zai karba ba sai ce wa hadha huwa as-sawab wal awwal mutanaqid yana raddi mai cewa wai ka hubbillah ya ka hubbil mu'min lillahi ta'ala yace wannan bara'in ba daidai ne ba fa innal mushriki da saboda mushrikai la yuhibbuna al-andada ba suna san ababan tarayya su bane mithla mithla mahabbatil mu'minina lillahi kamar da mu'minai ke san Allah ta'ala ba irin wannan suke yi ba saboda mu'minai ai walladina amanu ashadu hubba lillah kamar da Allah ta'ala ya faɗa mu'minai soyayya da suke ma ubangiji yafi tsanani yafi yalwa ya faɗi wata tanzimul irada ita wannan soyayya ta ibada ita ce wacce take take lazimta nufi aula iradar ta ma ma'al kudura nufi tare da wato iko taltazimul fi'l ita kuma tana sa ya ta samu aiki baki daya idan ka ce kana san ubangiji to ka kana nufatan ubangiji da da wannan soyayya taka kenan to kuma soyayya in dai akwai kuma dama to kuma zai wajabta maka sai kai mu ubangiji da'a da haka mutum ya ce yana san ubangiji bai taba yi ma ubangiji ruku'i ko sujada ba ibn taymiya yana cewa wannan ibadan ta sabata yi ba wannan ibadan ta sabata yi ba saboda ita soyayya tana tare ne da wato nufatan wanda ake so din sannan kuma in dai akwai dama a nuna musu cewa ana son nasa to kuma za a gani a aikace kamar da mutum ya ce yana son a misali iyayensa ko yana son wata mace to ya kamata a gani a kasa akwai wasu alama mutukar akwai dama to soyayya da ake ma ubangiji ita ma wato tana bukatan aiki fayamtani wa an yakuna al-insanu muhibban lillahi wa rasulihi saboda haka ba zai yi a ce an samu mutum yana son Allah da manzon shi ba muridan lima yuhibbuhu Allah wa rasuluhu muridan lima yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma yana son abinda Allah yake so kuma ya da shi iratan jaziba soyayya mai karfi ma qudratihi ala zalika tare da zai iya nuna wannan soyayya a aikace wa huwa la yaf'alu kuma ba yin aikin wato yace yana son Allah yana son manzansa amma baya bin addini da ubangiji yace shine shiriya kadai za a bi yace yana san manzo Allah amma baya bin sunnansa to wannan ba zai yiwu ba inji ibn taymiya yace fa idza lam yatakallamu al-insanu bil iman idan bawa aka samu bai taba ya furta imani ba ma'a qudrati dinda zai samu ya samu dama dalla ala annahu laysa fi qalbi al-iman al-wajib alladhi faradahu Allah alayhi to kaga wannan yana nuna maka cewa cikin zuciyarsa babu imani da yake wajibi a zuciyarsa da Allah ta'ala ya wajabta masa babu shi saboda ka san Allah ta'ala ba soyayya ne kawai kace kana son sa a baki ba wanda dole a samu aiki to ita wannan aikin kuma shi za ta ƙara wato sanya maka soyayyar naka zama ya dabe ta inda kamar yadda aka sani soyayya da imani duk suna tsufa idan mutum baya sabantawa da aiki to wannan kuma zai zama ya tsufa ya zama ya tawaya har ya zama babu shi sai ma da ka mana ayoyi wasu ajujuwan mutane guda takwas mun karanta wancan sati sai dai mu ƙara karantawa a gurguje mutane ne guda takwas da Allah ta'ala ya kawo ya kuma nuna cewa duk wanda ya gwama ubangiji wannan abubuwa guda takwas a soyayya to shikenan wato ya jira abin da ubangiji zai masa Allah ya ce qul in kana aba'ukum kace in dai iyayenku wa abna'ukum da kuma wato yayayanku wa ikhwanukum da yan uwanku wa azwajukum da kuma matayanku wa ashiratukum da kuma danginku wa amwalun da dukiya iqtaraftuha wanda kuke zuwa ku tsorce ta wata jaratu ta shawon da kasada da kuma wani wani kasuwanci da kuke gudun wato karku rasa shi wa masakin tarzauna ha ko kuma wani wani wato gida da kuke jin dadin zama a gidan ya zama waɗannan abubuwa guda takwas a habba ilaikum minallahi sun suka bi soyuwa ga a wajen ku akan ubangiji wa rasulihi kuma suka bi soyuwa akan manzon Allah wa jihadin fi sabili kuma kun fasan waɗannan abubuwa akan jihadi fatarabbasu to kujira hatta yati Allahu bi amrihi har sai Allah ta'ala wato ya zo da al'amarin sa anan cewa sai Allah ya zo da al'amarin sa wato kujira azaba kujira narkon da ubangiji zai yi akwai hukuma mai tsanani kwarai da gaske kan wanda ya tsaya daga cikin waɗannan abubuwan ya wato gabatar da shi akan soyayya da yake ma ubangiji shi ko wannan ba kawai a baki ne ba in dai har wato iyaye za su iya sanyawa kai wani abin da yake ya sa mu ubangiji to yanzu ka gabatar da su a soyayya in dai har yaya su yasa ka fita daga biyar da kake ma ubangiji to yanzu ka kai ba mu ubangiji da su a soyayya in dai mataye in dai dukiya in dai kaza in dai kaza zai iya sanyawa ka danne zuciyanka ka zake mu abinda Allah baya so saboda kana sa wadannan abubuwan guda takwas to wannan yana nuna maka cewa ka ba mu ubangiji da su da wadannan abubuwa wajen soyayya to shi ubangiji ke ba da razan cewa fata rabbasu hatta yati Allah bi amrihi ku jira har sai ubangiji ya zo da wato da wato al'amarin sa na koda ko kai a zuciyar kana ganin kamar soyayya ce ta dabi'a soyayya ta dabi'a ta al'ada shine soyayya ta ina son kaza ina son wani ko ire-iren wannan ba soyayya ta ibada ba soyayya ta ibada shine soyayya da zai wajabta maka wato kai ma wanda kake so din biyayya wanda ta soyayya ta ibada amma soyayya ta dabi'a shine wato soyayya ta duniya wacce take galibi ma tana cutarwa ne ba tana ba amfanarwa ba mutum yace yana son wata mace za ga shi wanda ake san ita wanda wata ilma wata san kana yi ba sai da cutar da kai amma soyayya da ake ba ubangiji soyayya ce mai kamala to duk da haka idan ya zama an gama waɗannan abubuwan guda takwas da ubangiji wajen bauta wannan ya zama wato zai kore soyayya da kake ma ubangiji an yi ma'ala tala shirka a soyayya ta dama kashin bayan duk wata ibada ta ce soyayya babu wata ibada da ake ma ubangiji face soyayya ne kashin bayan ta shi yasa Allah ta'ala yake cewa yake ce ma yake ce yake ga mana ko ce yake ga maza Allah ya ga mana qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah shi soyayya da za mu ubangiji to in an masa biyayya ne to sanin shi wasu ya so kaɗin wato ba kai kace kana son ubangiji ma sai ya so ka ba wannan ba zai sanya ya so ka ba a sai idan kai masa biyayya ka ba abin da kake yake so ka kaskantar da kanka gaba gare shi duk abin da ya hana ka kuma ka zance shi to yanzu soyayyan ka sai shi ma sai ya so ka to idan ya so ka kuma shikenan sai ya zama wato ka sami soyayya wanda zai amfana da kai a lahiranka da kuma duniyarka Allah ta'ala ya sa muna cin wanda soyayyan da muke mu ubangiji zai amfane mu malaci an anas hadisi daga anas ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzala sallallahu ya ce la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in soyayyen ɗayan ku baya cika sai wato na zama wato ni ne mafi soyuwa a gare shi akan ɗansa akan wato a mahaifinsa akan kuma sauran mutane baki daya wannan ita ma soyayya da zaka manzala soyayya ce ta ibada soyayya ce wacce take lazumta maka kai masa da'a ka bi umarninsa kuma ka hannu daga hannunsa ba soyayya ta ɗabi'a ba soyayya ta ɗabi'a kamar shi ne soyayya da sabu ɗalib suka yi masa wannan baya cikin soyayya da ake buƙatar kai ba mazala irinsa da an faɗi mazala kawai ka ji kawai zuciyarka ya karye ka ji kana wataƙila kayan kuka duk wani baya cikin soyayya da malamai ke cewa soyayya ce ta ibada soyayya da ubangiji ya lazumta mana mai manzan Allah shi soyayya ta ibada mu je mu za mu masa da'a cikin al'abun da ya bada umarni za mu hannu daga cikin abin da ya hana sannan kuma za mu gabatar da shi akan dukkan wato sauran wanda muke so yayin da soyayyen ta zo ta ci karo da soyayyen da muke maza Allah to maza za mu gabatar to wannan idan muka yi haka shine wato ya zama ya zama wato mun zo da abin da ke wajibi a kanmu nan da ya ce la yumina ahadukum an koda imanin amana maganar al-imanul kamil idan mutum ya zuwa da wannan imanin to ubangiji zai mushi azaba wannan abin da ake magana kenan amma ba wai kai tsaye dan mutum ya shiga musulunci a farfar abin zaka ci dole sai ya zo da wannan wannan wato alqadar din ba duk da wajibi ne akan sa domin kaga yana buƙatar imani yana buƙatar tarbiyya ba wai alqadar mustahab bane ba wai gurgudu ne wanda ake aka ce wai in mustahabbi ne ba a wannan gurgudu ne da wajibi wajibi kowane mu'mini so bazan Allah fiye da yake sai ɗansa fiye da yake son mahaifinsa fiye da yake son mutane baki daya wannan kuma a zuciya mu ba yadda za a yi a gani sai dai a ga alama sau da ka alama haka shine in iyayen sun kawo maka wasu abubuwa shi ke nan ka ce a ubangiji za ka bi maza Allah za ka bi idan iyayen sun kawo maka wani abu in iyali sun kawo wani abu sai a same ka ka gabatar da soyayyar da kake ma Allah ta'ala da manzansa akan soyayyar su sai sai ma da yace walahu ma kuma hadisi daga Abu daga al-Bukhari da Muslim anhu daga Anas qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatun abubuwa guda uku man kunna fihi don da aka samu abubuwan nan guda uku a cikin sa a tare da shi waje da bihin na halawatul iman zai sami wato gardin imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wato ya zama Allah da manzon shi su ya fi so akan waɗanda ba su ba wa an yuhibba almar'a kuma ya so mutum la yuhibbu illa lillah kuma shi ma wanda zai so din ba zai so shi ba sai saboda Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kuma ya kyamaci ya koma zuwa kafirci ba da idan an qadahu Allah minhu bayan Allah ta'ala ya tsaye da shi da kafircin kama yakrahu an yuqzafa fin nar kama yanda wato yake wato kyaman a sa shi a cikin wuta wannan mazala ya ce halawatul iman wato gardin imani wannan shi zai shi zai ƙara kawowa wato bambace tsakanin musulmi da mumuni da yawa wasu za ka suna gajarce musulunci kawai da aikace-aikacen gabbai amma suna mantawa cewa a cikin rukunan na guda biyar kuma akwai shahadatu Allah ila illa wa anna muhammadar rasulullah wanda wannan kuma shi ma imani ne zaka musulmi ba shine wanda kawai yake yin sallah da azumi da zakka da haji ba amma kuma a cikin zuciyarsa babu imani wannan ya zama munafiki kuma saboda haka duk wanda ya bambance imani da cewa kawai imani su ne waɗannan abubuwan guda shida su kuma imani musulunci su ne waɗannan abubuwan guda biyar a aikace kuma a gani a zahiri to bai fahimci abin ba ai ita shahada Allah ila illa dole akwai imani a cikinta idan ka ce na shida ma'anan Allah ta'ala shi kare za a bauta ba to ai dole ka yarda ne ka yi imani yadda na to ai imani ce illa iya kare wannan yadda a farko al'amari zaka zama kamar dan ne kamar yadda a cikin hadisi ya tabbata magana cewa za ka ta'am al-iman maradiya billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin rasula yace wato ya dade dadanin imani wanda ya dade cewa Allah ta'ala shine zai bauta ba kuma musulunci shi zai yi mazala kuma shine manzo to wannan shine wato gargado na kowane musulmi farkon lokacin da ya saka da musulunci ba dole zama ya samu wannan imani da ake bukata na gardi ba to anan kuma matsala sai ce salatun man kunna fi wajar fi hinna halawatul iman nan yana faɗan cewa wanda ya zama ya samu ƙarin matsayi daga dandanin imani ya samu gardin imanin dukuna wato ya sa a cikin zuciyarsa ya ji daɗi har ya zama yana amfana da wannan imani nasa idan idan mumuni ya zama ya samu gardin musulmi ya zama ya samu gardin imani to shine ka same shi kawai ya yarda da ya yarda da musulunci ya yarda da ubangiji cewa zai yi ubangiji da'a kuma ya yarda zai yi matsala da'a to ne ya samu ya samu wadannan imani shi ko gardin imani da mutum zai ya kurba ya ji dadi ya san dadin to wannan za a samu ne ya zama an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma shi na farko ya zama Allah ta'ala da manzon shi yafi gabatarwa akan wanda ba su ba to wannan kaga yana bukatar imani shi kuma to da haka zai zama wannan shine martaba na farko na samun daraja ta imani al-imanul khas ba al-imanul am ba duk da cewa yana da imani imani fadan imani na al-imanul am da amma al-imanul khas shi yana fara da halawatul imani da shi ake farawa ya zama wato Allah da manzon shi kana gabatar da su ya zama in wani ya kawo maka wani doka ubangiji ya kawo maka doka to zaka dauki dokan ubangiji ne ba dokan wani Allah ta'ala ba in mazala ya kawo maka wani abu sunansa wani ya kawo maka wani wata sunan tasa to ba za ka ce ai ku haifi ba shehi wani ya kawo maka wani abu za ku je ku rika yi a sau da haka za ku za ku sakai da sunan manzon Allah to wani kaga ba babu imani kuwa ba sama halawa ta imani ba yana da tsawabul iman dinsa wato imanin da yana nan amma yana nan a tsawab amma ya zama ya danna zuciyarsa har yayi ya rike wato sunan manzo Allah ita kadai ya gabatar da akan dukkan wasu ra'ayuka to yanzu wannan ya samu halawatul iman gardin imani ya samu wannan shine wato abinda malamai ke faɗa shi ko ihsani idan mutum yana son ya samu daraja ta ihsani bayan ya ya cika jikin shi da gardin imani baki daya to shine wato ya zama dukkan lamari yana gani yana ganin kawai daga ubangiji ne wato shi insani yana sanya ka ne zama kayan ki makanka dukkan wasu wasa'il duk wasu sababai da zai zama sun zama tsakaninka da ubangiji ba ka kallon su idan kana neman dukiya to ba ka ganin cewa wannan dukiyan ta hanyar da wanda za ka samu dukiyan shi ne kawai zai baka a zuciyarka zai rataye da shi asalin wanda zai kore maka wannan dukiya saboda haka zai zama duk ka zama ka yanke daga dukkan wasu sababi wasu yan tsakiya hakikar wanda kake kallo shine ubangiji idan kuma ka karanta zuwa ga bautan ubangiji to zaka zama ka harafka daga sauran halittu duka ka harafka daga sauran halittu ya zama abin da gayan gayan ka shine ubangiji ko dai gaya ta muraqaba ko kuma gaya ta kuma mushahada zai zama yayin da kake bautan kana jin dadin bautan zai zama da kuma wato in kana zaune da mutane kana rayuwa da su zaka ji ko hira ake yi zaka ji ba kana samun kosawa ka ji cewa kai ubangiji kawai ka kisan ka je kai gani da shi game da maza Allah kuka sani a idan wasu abubuwa sun zo sai ce to arihna biha ya bilal kira mana sallah mu samu hutun a sallah kaga mu munai masu ihsani su suna samun hutun su ne tare da ubangiji to idan ka zama kana samun kanka a irin wannan to wannan da alama wato ihsani ne ya shi ya fara shiga cikin zuciyarka yana katutu ya zama kai tsakaninka da wajen zikiri tsakaninka da ibada kai idan baka yi baka jin daɗi ko dai ya zama daraja ta ta muraqaba ta muraqaba shine mazala yake cewa an ta abdullah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka mu shine muraqaba ya zama kaman kana jin cewa kana ganin ubangiji kai to wannan daraja ta muraqaba kenan kaga idan zama kaman kana ganin ubangiji ba babu almundahana babu almundahana kaman ubangiji na ganin ka to za ka kana halarto da girman ubangiji saboda ba za ka mishi almundahana ba in ko ka zama kai ka ma wuce wannan daraja ta muraqaba cewa ka da halartu ubangiji na ganin ka kai ne kuma kake ganin ubangijin to kaga kamar mai gona ne ya sa ka aiki ka gashi gashi a saman ka to kaga babu aludara a aikin naka to wanda zai sanya aikin naka babu to kai ta ihsani to wannan shi daraja ta farko daraja ta farko shine mushahada shine an ta'budallaha ka annaka tarahu da manzo Allah ya faɗa in kuma ka kasa yin wannan sai ka sako ihsani shine fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai ka daga istihdarin girman sa to duk wannan da dangata isani bayan ka samu gardin imani abin da zai kawo maka shi sai zama tsakaninka da bauta babu almudahana babu coge yayin da kake bautan ma kai a cikin bautan kake samun wato jin daɗin ka yayin da kake zama da wasu halittu wanda ba Allah ta'ala ba za ka kai sana damun ka ne Allah Allah kake yi idan an kai wani gaba an ɗebe ke wato su baka wuri ka je ka ci gaba da ibada amma ba ba wanda da ya zafara kashe Qur'ani cin idan kashi na ciwo ba wani alama ya ce wato ya kamata isaninsa shi a wannan babin kanta ƙuranin ya ƙara kyautatawa wani yanzu zaka ya ce shi da ya zo majalisi na zikirin ubangiji inda ake irin wannan karatuka sai ce wallahi shi ba yakan ji zuciyarsa ta bushe baya jin wani abu to wani alama ya ce ya kamata ya ƙara kyautata zuciyarsa ya alkinta ta zuciyarsa a wannan bangaren ba ta da isani wanda zana ya tashi zai yi sallah zai ji sallan kamar an sa mishi wani wato gammo a kafadarsa wanda ya tashi zai azumi shi ba zai yi azumi ba kamar da ake ce kafirai wasu daga cikin ciki ce mana cewa su ba abu da gida mu shine sallah su biyar sallah su biyar a rana su suna rasa ya za a yi sallah su biyar to ba su abu da mummune kuke ji a wani sallah su biyar musu dan wani mun da za ya kara musu shi za ba ke in aka in ka mutu yanda ke rayuwarsa da dare za ga ya kara ninka maka shi wadannan saloli guda biyar saboda shi a nan ne kake samun daɗi saboda kaga ashe darajar nan guda uku matawar nan guda uku ta addini dole mu yi mu samar da su a cikin zuciyarmu ƙoruwar shi darajar ihsani darajar farko shi daraja ta musulunci kai da kawai ka musulunta ka yarda za ka bi musulunci sau da kafa wannan tsawon iman kenan amma ka samu garɗin ka ji daɗin wanda ya samu kawai tsawon iman za ka ga zarar wata annoba ta zo ko kuma wani jarabawa sai bar addinin dan matsawul iman ne abu ne a baki kawai in ya gara ma ko sai sa ruwa girgije ya furzar amma tsawul iman to ya riga ya shiga jikinsa ya shiga bargonsa ba zai bari ba to shi da nan mazana ke ga mun ɗaya daga cikin tsamul iman shi kuma ihsani shine wato ya zama dukkan baya ganin kowa sai ubangiji baya duk wasu wanda suke tsaye tsakiya to yanzu ya daina kallon su ya dimauta daga halittu ya zama ubangiji ne kawai yake zamun natsuwansa da shi alqadi iyad a cikin ashafansa yana da wata magana mai daɗi da mai kyau da ya yi gami da wannan daraja ta ihsani a cikin mukaddimar littafinsa bari in karanta mana saboda wato a ƙara fahimta yadda malamai ke ke fahimta ihsani din yace wa awhashahu min al-khaliqati bi unsihi yana magana kan wato bayan Allah nagari yace Allah ta'ala sai ya zama ya sanya su bayan Allah nasa nagari idan suka zauna tare da sauran halittu sai su ji kawai suna cikin wani wato kewa shine wa auhashahu min al-khaliqa zama su da sauran halittu sai su suna jin kewa bi unsihi so suke su je su ɗebe kewa su tare da ubangiji wa hasahu min ma'rifatihi kuma ubangiji ya kebanta waɗannan bayan nasa wa mushaharati ajaib malakuti ya kebanta waɗannan bayan nasa da kuma neman sanin ubangijin kullun suna ƙara tunanin kansu san ubangiji su ƙara samun ilimi kan ubangiji kamar da Allah ta lakta inna ma yasha Allah min ibadihi al-ulama to wannan ƙarin ilimi da suka samu da ubangiji shi kuma sai ƙara kin samu su imani wa mushaharati ajaib malakuti kuma ubangiji yana ƙara kebantar su da su danga wato kallon ababen mamaki na malakutinsa wa athari qudratin da kuma tasiri na kudrarsa ikonsa bima mala qulubuhum habratan da abin da ya cika zuciyarsu na farin ciki duk ya tsaya tunan ubangiji sai su komiya musu daji ko da ko ba su da komai a duniya wa wallaha qulubuhum fi 'azamatihi hayratan kuma ubangiji ya tafi da zuciyarsu suka nitse a cikin girmansa ba sa ganin girman kowa sai girman ubangiji a gabansu ya zama sun rude sun dimota daga halittu sun zama sun dirfafin ubangiji su shi kadai fa ja'alu hammahum wahidan suka sanya wato abin da ya dame su kawai shine ubangiji shine guda daya shine abinda wato zai zai gada musu da abinda ubangiji zai jira su walam yarau ghayrahu mushahadan musulmai da ubangiji ya zama abinda musulmai da wani ubangiji shine abinda su kalla ba shi mumuni yanzu koda wani wata waya ya gani sabar yayi ba tsayawa yake kawai ya rika tunanin kai wannan wani irin bature ne ta yaye wannan ko ya ga wata mota shi kawai zai fata nin ubangiji da ya sanya ma wannan kwakwalwa hayi irin wannan abu sadaka wannan shine ake cewa walam yarau ghayrahu mushahadan ba su sanya waninsa ba su ga waninsa a matsayin abin da za su tsaya su kalla ba saboda haka ko wata mota ce inda wanda zai ce wow haka su da sun gane sai subhanallahi al-khaliq al-azim tsarki ya tabbata ga ubangiji mai girma wanda ya halitta wannan abubuwa to wannan shine daraja ta mushahada fahum bi musharati jamalihi wa jalalihi tana'amuna su kullun waɗannan mumunai da wato kallon kyawun ubangiji da kuma saboda kyawun abin da ya halitta din da kuma girman sha'aninsa da su da shi suke samun ni'ima wa baina athari qudratihi wa ada'ib 'azamati taradduduna kullun suna kai kawo ne tsakanin tasirin girman ikonsa da kuma ababan ababan wato girman sa da suke da ban kai wato ya tara wa bil qidai ilayhi kuma su ciratu zuwa ga ubangijin shi kadai wa tawakkul alaihi da kuma su dogara ga ubangijin shi kadai ya ta'azzazun da shi ne suke samun wato izza da shi suke samun buwaya da girma lahijina bi sadiq qawlihi ta'ala suna masu lazimtan fadin Allah ta'ala mai wanda yake magana ce mai gaskiya qulillahu thumma dharhum fi khawdihi mal'abuna da an musu magana kawai su da Allah yana ka zasu bar mutane kawai su ta dibidibin su a cikin hirarrakin su amma su dai Allah Allah ko yaushe da an gari a ce wai kai baka gajiya ne kai kullun da an yi magana kai ustazu to wannan saboda lahijina lahijina bi sadiq qawlihi ta'ala qulillahu thumma dharhum fi khawdihi mal'abuna da an yi magana shi ne su sai ce maka Allah wato da an zo al'alama haka shi da an samu wani abu to ba a fara yi sannan ya ce to me dokan abu da an zo an ce wannan a wata sabuwar hanya ta samun kuɗi sai fara cewa to Allah me ce manzan Allah me ce idan ko aka yi zama shubha to zai zama ba zai yi ba to wannan ya zama mufsini imaninsa imanin ta ihsani yana kyautatawa saboda duk wanda ya zama aikinsa ke nan zake ma shubha to kaga wannan wata wata zai dare makashi a cikin haramun zai dare makashi a cikin haramun ko shakka babu to wannan shine wato darajojin guda biyu da malamai ke ke rarrabawa na muraqaba da mushahada shi da alqadi ya zai ya faɗan mana daraja ta asalin mushahada din su mumunai masu masu ihsani sun mai da ubangiji shine kada abin kadin su ba su tsayawa su ce wai su suna ganin wani ko wani na ba su mamaki duk kyawun halitta da suka gani ko kyawun abin wani abu mai ban kayi ko wani bulbuli suka ji yana yana rangada budansa mai dadi to ba su asana cewa wannan wani irin bulbuli ne ba za su ce wai waye shi to wanda ya shi ya kamata shi a fi mamakin sa saboda shine akaru ajaibu azamatihi wato mafi ban kayan girman ubangiji shi da ya halice shi to anan mazala yana mana magana akan wanda ya ji gardin imani to dai mutum ya ce shi ya da gardin imani imani har ya kama shi ya shiga cikin bargon shi yayi waye yayi waye to ga idan mazala zai gaya mana wasu abubuwa guda uku in an samu yana da irin waɗannan abubuwa to lallai ya samu gardin imani ba ma ko da ma bai kai zanta ta isani ba amma ya samu gardin imani shine zama Allah da manzon shi su suka su ya fuso akan wanda ba su ba shi ko wannan kaga kamar yadda al-asal basri ke fara laysa al-imanu bit tamanni wala bit tahalli walakin ma waqara bil qalbi yasaddaqahu al amal imani ba kawai shine ka daga buri a zuciya ba ko ka yi wani shiga imani shine abin da ya shiga cikin zuciya kuma aiki ya karkata shi ka ce Allah ta'ala da manzon su ka fi so to a gani a kas eh in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum a gani a aikace cewa kana san Allah a gani a aikace kana san manzon Allah wani na kawo maka wasu abubuwa daga baya ka dauki nasa ka bar na manzon Allah yanzu ka duba ganin waɗannan rigima da ake da ahadu sunna akan cewa masu makiya annabi ne duk rigimar da ake ba kan sun ji abu sunna manzon Allah duk rigimar sun ci abu sunan maza Allah idan kuma ita ce asalin soyayya ta ibada a bayan ka ci cewa san maza Allah kawai azuciya to wannan ba zai sanya ya zama wato soyayya ta yi wani amfani ba ai ko soyayya ce idan misali mutum ya ga wata mace yana so bai taba gaya mata ba har yau da soyayya to soyayya ta ta amfane shi ne ba ta amfane shi ta fitar da shi sun soyayya zuciya shine wato ka fito ka zama jarumi kamar yadda kuma ce yana so kuma gashi ya ma auren amma kuma shi wato baya kyauta wannan kaga za a so shi ba za a so shi ba saboda aka bai da aka sani kyauta na daga cikin abinda ke jawo soyayya ta hadu ta habu ji bazan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Allah ta'ala shi ne maka kyauta wanda babu kamanta saboda ka dole ka so shi saboda wannan ya baka iska na farko ya halice ka ya baka iska sannan kuma yake koro maka arzikin ka yana baka arzikin ka gwargwado wannan iska ita kanta gwargwadon take shiga cikin hancinka inda ya ga dama sai ya kawo ta mai yawa ka mutu kai tsaye amma gwargwado yake sa maka ita wanda ya maka irin wannan kan ya cutar ka so shi soyayya kololuwa shi ko maza Allah abin da sai zama wajibi a gabatar da shi saboda ubangiji ya kulle duk wata kofofin shiriya ta hanyar sa duk wata kofofin shiriya ubangiji ya riga ya kulle ta sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda ya kama ka wannan shirya kuma ya sada ka da ubangiji to shi yafi kamata ka fara sansa akan kowa saboda haka ya zama wajibi wannan ba wai shawara ba ba wai alqadarul musahab ba kamar da suke faɗa ibnu tamiya yana yin raddi ga masu cewa wai alqadarul musahab ake magana yace wannan ba ana magana alqadarul wai gurgudu na musahabi ba dan an ce babu imani ko kuma an ce wanda aka same shi an same imani tare da shi kace wai wai a'a dole wajibi kowa ya kokari sai ya cimma wannan mutum ma ba kawai mutum da ya karɓi musulunci ba kawai ɗanɗano ake samu a zuciyarsa a bakinsa na imani ya ɗan karɓa dai haka a zuciya bai kai ya kawo ba kuma ya ce wani shi zai tsaya a nan ya zai zama ya kuma soye wato imanin ya kuma soyayyen ta kuma bai kokarin ƙara haɓaka soyayyen zuwa wannan matakin ba dole wajibi kowa ya sama wannan mataki din sai abu na biyu ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma wato ya so Allah ta'ala ya so wani dan adam baya son shi sai saboda Allah ta'ala wato shi soyayya ya zama in zaka yi shi kai shi fillahi lillah in zaka so wani ka so shi saboda ubangiji kake son shi kuma ka so shi a cikin tafarkin ubangiji eh zaka iya zuwa kana son ubangiji wani saboda ubangiji amma kuma ta hanyar da ke kuke mu'amala da shi ko take hada ku ba ta hanya ce da ubangiji ya dade ta ba sana kaga wannan bai daidai ba kamar wanda zai ji kawai shi na son wato wani abu wani wanda yake so amma kuma baya kokarin ya hada akan biyayya ga ubangiji to kaga wanzu kai hubbul lillahi amma baka yi hubbu fillahi ba al hubbu fillahi da hubbu lillahi zama saboda Allah kuma a tafarkin ubangiji to saboda haka duk wanda zaka so ka zo saboda ubangiji idan ka so shi saboda kawai kana son shi wannan ba wai za a ce ne kai ba amma dai babu yabo a wannan kuma wannan soyayyar galibi sai ta da kai saboda ubangiji yana cewa fa wai za ta fita fi suri fala an sa bainahum yawma idhin wala tasaalun idan aka aka busa kaho to shikenan a wannan lokaci babu dangantaka tsakanin su ban ma za a tambaye su dangantakan ba rana ne kawai yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi a wannan rana soyayya ba ta amfani ba soyayya kawai mai amfani shine wanda aka yi shi saboda ubangiji in an yi saboda ubangiji ubangiji ya karba ya ba da lada ubangiji ya gode umin ko ba a yi saboda ubangiji ba shikenan ubangiji ya dauko wadannan abubuwa ya lalata shi Allah ta'ala ya kyauta sai abu na gaba cewa an ya kara an ya ura fil kufri kuma yaji yana kyaman ya koma kafirci ba'da id an qadahu Allah min bayan wato ubangiji ya tsayar da shi da kafirci din ya ji kawai har zai iya sadaukar da rayuwarsa baki dai akan akan imaninsa ko da kuwa an zo an matsa masa ya faɗi wata kalma ta kafirci amma ba zuciyarsa ba eh a zuciyarsa na nan imaninsa da ramdam idan wani ya zai matsa mashi har ya zama imanin shi a zuciya to wannan kaga ba yi da ba yi ta cewa wajen ubangiji dan bai da gadin imani wannan imani wato ya riga ya ya kore daga zuciyarsa malaci kama amzala ce kama ya karhu an yuqzahu fi nari kamar yadda baya san a sashi a wuta ai kowannen mu a duniya da babu wata azaba biyar da dini ta wuce wuta mu ba mu santa ba a lahirar ma ne babu da jahannama ne za a yi babu wani azaba wacce ta kai wuta radadi to yadda ba ka san a saka auta haka kake kokarin rike imanin ka ba ka san a bakar a raba ka da imanin ka wato idan jarabawa ya zo ba za ka bar imanin ka ba wannan shi ake magana ka san da yawa wasu imanin su fa shine jarabawa ta zo ba idan ba jarabawa ta zo to za ka za ka sami imanin ka rasa ta to kaga wannan lalle akwai akwai yara kenan dole sai mun dinga alkita imanin wani shi kawai in dai talauci ya zo to za ka raba shi da imani babu imani kawai saboda ranar za a yi ƙarya za a yi rashin gaskiya za a yi waye wani kuma shi ba wai talauci ke zai shi talauci ke zai ke ka dawo da shi wajen ubangiji wani kuɗi ke kawo shi mushi wato a butulci ma ubangiji to kowa zai duba ya ga yanayinsa ni na samu arziki to lokacin da an fi samun na ba da zikiri ba da kaza kuɗi ina da ina kirgan kuɗi na to kaga wannan in an kai wasa zai raba ka da imani wani kuma sai ya samu talauci sai zama kawai ya koma yana jin haushin ubangiji yana jin haushin ma kawai ubangiji ya kaddara mashi kaza shi ya za a ci shi bai kuɗi ba ya za a ci shi baya ci yana sha yana ƙoshi to kaga irin wannan ya danganta daga mutum zuwa mutum to yaji cewa wa an yakra an ya'uda fil kubri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nari mazala wadannan abubuwa ya kira su da wato gardin imani wanda aka same su a ciki aka samu ɗaya daga ba wai duka su ne su kaɗai ne ba cewa ya talatun man kunna fi abubuwa guda uku akwai wasu daga ciki daga ciki akwai kaso Allah kaso waɗanda suke san Allah ka ƙi maƙiyan Allah ta'ala dole a samu wannan daga ciki akwai wato ka ji cewa ba ka san kafirai ko da kafirar na ko yan uwanka ne na jini iyayenka ne saboda me saboda suna ƙiyayya da ubangiji kamar yadda idan ka samu ɗanka da ya fita zakka baya tarbiyya zaka je ka tsana na ɗabi'an nasa to haka zaka ji ko mahaifinka ne ko ɗanka ne ko matarka ce tana yin wasu abubuwa da ba yi da kyau zaka ji ba ka san wannan ɗabi'a tare da su to balle kuma kafirci ubangiji la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya kar ku mai da wato ku mai shaida makiya da makiyan ku a matsayin majibintan al'amari da za ku ce kuna san su kuma bayan ubangiji wannan wato abubuwa ne da ubangiji ki jarabta mu da su abin ba da'awa ba da'awa ad-da'awa in lam tuqam 'alayha bayyinatan fa abna'uha ad'iya inji mawaki yace duk wani da'awa da mu ce muna san ubangiji mutakar ba a sanya shaida kan wannan ba shedu to wannan kawai da'awa muke yi soyayya ga ubangiji a gari aikace mu ji cewa gashi muna da kusawa muna mu ubangiji bauta kuma bauta su soyayya maza Allah muna masa da'a cikin abin da ya bada umarni muna wato hanuwa daga daga abin da ya hana ba da a faɗa maka hadisi maza Allah kace anya kai mu ba za mu iya ba a'a ka dai koda wannan aiki a lokacin ba za ka iya ba amma ka imani da wannan abin ka ci gaba neman ubangiji ya taimake ka akai sannan kuma wato kar ka gabatar da wani akan musoyya da zaka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce wa fi riwaya a wata riwaya la yajidu ahadun halawata al-iman hatta yace babu wani mutumi da zai samu gardin imani sai ya samu wadannan abubuwan guda uku wato kaga waɗannan abubuwa abubuwa da ya kamata duk kowanne mu ya jarabta ya jarabta kansa a ciki mala ce wa an ibn abbas hadisi daga abdullahi dan abbas qala abdullahi dan abbas yace man ahabba fillahi duk wanda ya soyayya soyayya cikin tafarkin ubangiji wa abghadha fillahi kuma yayin cikin tafarkin ubangiji wa wala fillahi yayi kuma yi walaya ba wilaya ba akwai walaya shine al-hubbu al-mahabbatu ma'a al-nusra soyayya tare da kuma ka dinga taimakon wanda kake so din ita ce alwalaya wilaya kuma wani shugabanci da ake faɗa wa wala fillahi kuma yayi jibinta saboda ubangiji cikin tafarkin ubangiji wa ada fillahi kuma yayi iya saboda ubangiji fa inna ma tanalu wilayatullahi walayatullahi bidalika ana samun soyayya ubangiji da haka ba kai kace kana son ubangiji ka jibinta al'amarin sa ka jibinta addinin sa a'a kana son kana soyayya ne saboda Allah kana kiyayya saboda Allah kana wato kawance saboda ubangijin kana kuma yanke kawancen ka saboda ubangijin to yanzu wannan shine abin da ake kira imani walan yajida abdun ta'amal iman babu wani bawa da zai sami koda dan imani ne wa in kathara salatu koda sallarsa tayi yawa wa sawmu ko azuminsa yayi yawa hatta ya kuna kadalika sai ya sami wannan abubuwan da aka faɗa وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا سيغا شكيتو إن جاء الله دان عباس ينظر أنا سامن غالب ينقوتك على متانيك إياك الدنيا da zaran wa duniya ta bushe za a ga wata babu soyayya ta bushe ita ma wa zalika la yajdi ala ahlihi shay'an wannan kuma ba zai amfana ma mutane komai ba aka ji lahira kamar da Allah ta nake cewa fa idza dafaqa fi sudi fala asaba bainahu yawma idhin wala ta shi Abdullahi da Abbas yake cewa wannan ba zai masa amfani ba wannan hadith ruwayan da mana sharawahu ibn jarir ibn jarir at-tabari shine ya ruwaito wannan ruwaya bana ibn jarir at-tabari akwai Abdullahi bin Mubarak ya ruwaito wannan ruwaya da ibn Abi Shayba da ibn Abi Dunya a cikin kitabul Ikhwan Imam al-Adali a cikin kitabul Iman ibn Nasr da sauran dai malamai suna ruwaitowa ta hanyar Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga Layth ibn Abi Sulaym daga Mujahid ibn Jabr daga Abdullahi dan Abbas to Layth ibn Abi Sulaym manan da'ifi ne mai rauni ne kuma ya sabu ikhtilati malamai da yawa sun rauna nashi kuma alama cewa wannan hadisi bai ma gama haddacewa ba imamu qabarani da ya tashi fitarwa sai ya fitar yace wai shi ya je daga mujahid daga ibnu umar nan ya ce ibnu abbas wani wuri kuma ya ce ibnu umar kamar dai kuma dai me za a faɗa wannan magana ce mai kyau illa iyaka dai anan kaga abdullahi da abbas ya ce wanda ya soyayya saboda ubangiji ya iya saboda ubangiji yace in bai saba sama ka tare da shi ba lan yaji da abdul qamal iman wa in katar sawmuhu wa salatuhu nan sai ya fara faɗan wato ta'amul iman ba halawa ba mu kuma abinda muka faɗa cewa ta'amul iman shine farkon wannan daraja ta imani eh to nan wata kila ko Abdullahi dan Abbas abinda yake magana a tunda ita imanin da mabda'in ta mafarin ta shine sai an fara dandana wato kuna sai ya zo daga misali kamar abin sha ne sai ya fara zuwa daga harshe sannan ya gangara to sai Abdullahi dan Abbas yi ta'abirin sa da ta'am anan amma anan yana maganar halawa yana maganar gardin baki daya cewa ba zai yi a samu mutun ya ce yayi imani ba dole sai an samu yana kulla soyayyarsa da kiyayyarsa saboda ubangiji yanzu wannan wannan gaban akan shi ake tarjima da wasu cikin musulmai suna cewa ai har ma suna halatta cewa za a samu wasu da ba su shiga aljanna suna kuma kushe man mai mai cewa shi baya son kafiri suna kokarin wannan wannan zafin addini ne shi ba alhali ubangiji bai taba cewa musu ba alhali ubangiji bai taba cewa mujibunci al'amarin su ba ta walaya shi ubangiji cewa yayi musu wato ihsani musu alkhairi an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi albir ya fada bai ce ayi musu alwalaya ba balle ya zama almahabba da nusra ta shigo ciki na'am ana iya samun mahabba tabi'iyya tunda ubangiji ya halatta mana ya halatta mana ai zamu iya auren wanda ba ahli kitabi kuma za a iya samun mutum musulmi mahaifinsa kafiri wannan mahabba tabi'iyya ce to dole kai kokari ka danna zuciyarka ta tsaya akan tabi'iyya ta al'ada ce kawai wannan kar ta zama tana tsallakawa ta kai har yana maka kundiri a harka addininka ubangiji cewa yawa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tud'uhuma to wannan shi jarabawa dole a samu dukkan muna da wannan ba wanda suke ko da ƴan uwan mu ne kristoci ne ko yahudawa ne ko ma yana bai da addini ko ma guje ne to shikenan jini ya hada mu da su amma dai dole mu ji mun tsana wannan abin da suke yi dole kuma ji cewa tsiyayya da suke da ubangiji wannan muna taya ubangiji wato ba wai ina nufin taya shi kamar ya gaji ba muna bayan ubangiji muna mara bayan littafinsa da abin da ya zo ya faɗa cewa wato dole mu so Allah mu so kuma wanda yake san Allah dole mu ki wanda yake kin Allah kuma mu ji ba mu san abin da yake yi dole mu ji mu sama ka ci zuciyarmu haka wannan ya kamata kwarai da gaske a kuda wannan kuma kamar da na faɗa ana gani a aiki ne inda mutum ya zama shi soyayyarsa ko jibintarsa kawai za a samu wani abin da wato wasu abubuwa muhimmai sai aka samu yana zuwa na musulmai yana zuwa yana ba kafirai waɗannan abubuwa ko wani abu na bai bana ya ta nake ga musulmai ne sai je ya ɗauka yana ba da wasu confidential abubuwa yana ba su to wannan abu ne da in yi wasa zai iya jawo mashi ya rasa imaninsa baki daya saboda munafunci za ta iya shigo a ciki daga nan ne malamai da yawa suke faɗin cewa kaga matsalar ta ƙasa irin tamu na nan matsala ta ƙasa irin tamu ta nan ba wai shi cewa za ka zaɓi kafiri ko za ka zaɓi musulmi shi ba ka fitar da fitawa guda ɗaya yau ka ce duk wanda ya zaɓi kafiri yanzu ya bar addininsa ko muka ce a yanzu duk wanda ya zaɓi musulmi shi ke da imani wannan kai tsaye ba za ka yi wannan ba sai ya dangata ne da guguwar na yadda ta zo idan ta zama guguwar sanda ta zo ana rigima ne tsakanin addini da wanda ba da kishiyar addini to yanzu bai halatta ba wani ya tashi zai cewa zai je kada ma wani kafiri wato ƙura'a so a lokacin nan ya so yake yi su samu sasanduɗi akan musulmai amma yanzu kawai wani abu ne na rayuwa suka yi aka ji aka ta yi haka wataƙila ma duk kula musu daya tare suke abubuwan su to yanzu wannan ba za ka zo ka rinka matsa mutane ba ka ce wai wanda bai yi ba kaza kaza kaza kaza kaza ko a yi ƙwarin fitar da shi daga imani wannan ya kamata masu wa'azi su rinka bambance wani abubuwa kowane gaba shi ke kawowa akwai gaban da tabbas aka zo irin wannan gaban wani suke yi ganganci to wallahi imaninsa ne girgije ya wargar da shi saboda babu yadda za a kaje ka zaɓi wani wanda ke ba musulmi ba kana da ƙinin cewa kuma zai ma musulunci wato sharri amma ya zama wani abu ne tsakanin su kawai suke yi ba da bambanci da ka zo wucewa ka samu musulmi da wanda ba musulmi ba musulmin ya zalunci wancan sai shike ne ka zo ka ce a ai musulmi ne ke da wanda ba musulmi ne ke da gaskiya ba wanda ba da wani abu da bai da matsala babba sadaka ya kamata a kula da waɗannan abubuwan kwarai da gaske sai ba da cewa qala ibn abbasin abdullahi dan abbas ya ce fi qawli ta'ala a fadan Allah ta'ala wa taqatta'at bihim al-asbab wato sai suka samu dukkan wasu hanyoyi wani tsani ya riga ya ya datse duk wasu hanya da ke da ke hada su da wasu mutane wani hanyar ta datse qala sai ce al-mawadda wannan yana maganar soyayya duk wata alaka da za ta zama ba kan ubangiji ba hanyar ubangiji aka gina ta ba don tashi kiyama wa taqatta'at bihim al-asbab ta Allah ta'ala Allah ta'ala zai sanya wannan soyayya ta zama ta ta lalace baki da so da shi yaje azal ɗaya yaje azal ɗaya yaje wuta shikenan ubangiji ya raba duk ko koda ko ba tare miji ne koda uba da dani shi yaje aljanna ɗayan kuma yaje wuta to sai dai kiyaya kuma wa taqatta'at bihim al-asbab in kuma yana jin cewa zai kira wannan din ne yazo taimake shi to kaga yanzu ubangiji ya ce wa taqatta'at bihim al-asbab inji Abdullahi dan Abbas wannan kuma isnadi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas ibn ibn Abi Hatim ar-Razi da kuma ibn Jarir tabari suke fitarwa ta hanyar Isa ibn Maimun daga Qais ibn Sa'ad daga Aba ibn Abi Rabah daga ibn Abbas wannan isnadi ya sahihi Abdullahi dan Abbas ya ce wato al-mawadda to ina masu cewa yanzu kawai soyayya tunda na ce ina son wani yanzu wani haka har yayi baiti yace wanda yake son shi ya ganshi ba zai shiga aljanna ba tare da yaqini kuma wannan mutumin shekul islam wasu ke ce masa malami ne mai na musulunci mai mukai zama malami na ilhaji da kafirci amma zama malami na musulunci da tauhidi cewa ya man yuri ne wa manyan rani fi jantar firdaus labu tani ko kamar yadda ya faɗa baiti ne kawo duk wanda ya gan shi da wanda yake son shi zai shiga cikin aljanna babu butani ya zai faɗa wannan maganar kawai kirin ƙara son ka kai waye kai dole sai dai a soka a matsayin yadda ake sanin duk wani mumuni wanda ko zai iya shiga da kai daga aljanna amma hawan da ya ganka kaga shi ba yana magana wai soyayya na imani ake magana ba wai hawan wanda ya gan shi zai shiga aljanna to kaga da ya tashi zuwa mutuwa fa a can farasa ya je mutu an farasa duk ba an rani suka mishi magani ba ba sun gan shi ba sun shiga aljanna kenan su waɗannan mutane to ko manzo Allah wanda ya gama da shi ba gani na imani ba yau Abu Lahab ba ya gashi ba Abu Lahab ba ba ba ba ne ba amma ka ce an ganka za ka shiga to duk wannan irin wannan soyayya mutum ya cewa shehu shi ya halice shi waye in ya je shehu zai ka zai zo da wasu alkyamba ko waye wallahi duk wannan zai ubangiji ya dade ta a gaban shi za wato za a kaskanta da wannan shehi nasa wa taqatta'at bihim al-asbab da Allah ta'ala wato duk wasu hanyoyi da za ta ba ta bulle ba da aka rika wanda ba ta ubangiji ba hanyar da kawai za ta bulle shine man atallaha bi qalbin salim wanda ya je da kubutaccen zuciya zuciya mai tauhidi zuciya mai girman Allah ta'ala zuciya mai halarto da wato wato girman ubangiji zuciya mai biyayya ga manzon Allah zuciya mai dabbaka sunnan manzon Allah akan maganan waninsa zuciya da za ta dinga wato gabatar da soyayyar manzon Allah akan soyayyar kowa to yanzu wannan shi ne shiga aljanna kuma shi ne wannan soyayya za ta masa amfani amma wanda ya je soyayya ta ɗabi'a kawai to ga abu talib nan muna da gani abu talib yana gani dinan a soyayya da yake manzala ta mun amfane shi ko yaya dai amma ba fito da shi ba mutanen gidan manzala da yawa wasu daga ciki ba ubangiji bai sharafa su da imani ba zan soyayya da suka soyayya ce ta ɗabi'a ba soyayya ce ta ibada ba wanda kuwa ba su da hada manzala da komi ba ta fuskar jini irin su bilal ibn abi rabah irin su su sumayya su amma da sauransu da sauransu wasu ma bayi amma ubangiji ya hada su da manzon Allah saboda imanin su to soyayya tare da imani ita ce za ta yi maka amfani amma soyayya cewa na ina son wani ina son wani ina son wani duk wannan wato duk wanda je ya bari aka mushi wato sakikewa irin wannan to shi ne ja kansa lokaci ya yi to insha Allah za mu dakata idan muka zo cikin wani sati za mu shiga cikin fihi masail abinda muka tare dai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya tabbatar mana da imanin mu ya tabbatar mana da soyayya da muke ma Allah ta'ala da manzon shi Allah ta'ala ya sanya duk wani motsi da muke muna yi saboda Allah ta'ala ne Allah ta'ala ya ba mu lada ya kuma sa mu ribaci abinda muka muke gabatarwa a wannan duniya a dan lahira وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته haka gaskiya ne gaskiya ne eh kware kuwa to kaga shi ubangiji ma gashi yana cewa kai ma ba wato innaka la tahdi man ahbabta ilayhi wannan ayoyi baka shi da wanda kake kake so kake kwadayi shiriyu ubangiji shi ke shi da wanda ya ga dama mazala wato akwai wasu da yawa da yayi kwadayin su shiriyu amma ba su shiri ba ba da aka yi to kuma tunda tunda haka haka suka suka mutu a haka to kuma wannan ba zai mutu wani amfani ba balle wani shehi da zai ce kawai dan yana son sa ko kuma dan kaza ko dan kaza wani ba sa wasu wani bai jin kunya ƙarya ya kifkifa da ido kuma a cikin ana ɗaukan bidiyo kuma ita ƙarya ya ce wai shehun kawai sau ya ji ya samu wani katajin dan fashi kawai ya ce kawai shi zai zama mukaddamin su mukaddamin su wai shehin ne kawai an je wani wuri aka ce to ai wani akwai wani dan fashi nan mai kwace mutane abubuwa ku je daga lokacin kawai ya zama mukaddami wai ana zuwa da can bai iya komi ba da aka je kawai aka samu kawai ya qur'ani kawai da ka bukhari muslim da ka wai duk wai komi da ka kawai daga jin daga faɗa masa wannan shikenan ya shiga imani haka ake yi a mai da bai zama wani sakarci ba ba da za a samu haka mutane da suka san gaba za Allah ba su samu wannan ba sai an koya ilimi sai an koya inna mal ilmu bitta'allum jama'a Allah kowa sai ilimi sai koyan shi ke yi ba wanda aka bashi ilimi kawai haka ya zauna kawai aka zo bazana wai aka hadarcin bazanan Allah duk da ubangi zai iya wannan aka shafa jikinsa aka bashi wani abu aka ya samu ilimi sai da musu addu'a daga baya kuma shi ba je ne ba Abdullahi dan Abbas sai waye wannan Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wil Allah mazana ya mushi addu'a amma kuma kaje kaji labarin da Abdullahi dan Abbas ya dinga bin sahabbai yana kawo samu ilimi zuwa yake yi har ƙura ya bar ya bide shi amma sai wani kawai yana fashi kawai zai ce wani daga yanzu ya ji wani bukari a abin ɗinsa ya zama kama wani kaset sa masa aka yi raga wannan ba ba ba yabo sai da ba sa mutu aka yi kaga yana yi ma isiyani yana yin sako mai shi wannan shi zai gara mai cire kayan shi shi ko imani ba haka ke ba imani samu sa ake a tarihi tashi a ta wato dakon wannan imanin har ubangiji tabbatar da shi a cikin zuciya to kamar fa wannan kirkwale da gaskiya shi ma wannan ajibon irin irin wannan hanyoyin ne dan ba dai wannan hanyar kenan Allah ya tsare mu na'am na'am haka haka ya yi cuta ya ba wa a wannan babba kuwa a wannan a shi gina coci wannan wani lokaci zai iya zama kabira yayi kuma imani na cin hatsari amma kai tsaye in ba je an duba an ga wato duk wani uzuri ya kau duk wasu sharri sun cika ba ba za a yi cewa zai ya fita musulunci kai tsaye ba saboda wani zai iya zuwa wani zai iya zuwa ka gani kawai ya da wasu zalunci in saboda siyasa ne kaga zalunci yayi kenan eh kaga shine zalunci yayi kai tsaye ba za ka ce ya fita musulunci ba eh dan za a zama yayi ne saboda yana jin tsoron wasu ko yayi ne saboda ya faranta musu su rushe wasu abubuwa ba yayi ne saboda ya taimaki addinin su akan addinin musulunci ba to idan wannan shaɗan ba su cika ba kai tsaye ba amma dai wani akwai haɗari ƙwarai da gaske akwai haɗari wannan ya da kuma wannan za ku ga wani lokaci da an zo kan wannan gaba muna maganar waɗannan kawancan addinai da sauransu da ake ta magana wato wannan wayan gani muka yi muka samu ba ma a cikin waɗanda suke cewa su ya yohan nasu ne wato gama gari ba wanda ba wai ilimi suke ba wallahi wannan an same shi har a cikin wasu masu danka da kansu da da'awa kai inda mun ga inda muna son mu matsa a cikin nan karo da an faɗi wasu sunaye da kun san su shahararru ne suna da ra'ayin cewa wannan cewa wannan ayar cewa wanda suka yahudawa da sabi'awa da wane ne wane ne wanda wanda za shiga aljanna wallahi suna daga ta su da ilimi to babu yanda za a yi mutum inda ba wai dama kawai wannan ayar kadai ke kantawa bai bi sauran ayoyin qur'ani yace zai sha haka kuma duk wanda kifa shi ba daidai bai ce wai wai shi ma kiristan zai iya sha ya mutu a haka to do kaga bai kafuta wanda wai kafurce ma Allah ta'ala bai manzon sa ba to wannan shi ma kaga zan ba musulmi ba zan ba musulmi don dole ka ji ba ka san wato ba ka san wanda ke baya san ubangiji dole ka ji kuma wanda ke yin wani addini da ba addinin manzon Allah ba shi ma ba yana kan shirya ba yana kan bata ne kuma wuta zai ci don haka manzo Allah ce la yu'minu bi wannan la yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudin wala nasrani thumma lam yu'min bi ila dakhala an-nar wato a taura da aka kawo ashiriya ce a taura ne ita ma maganar ubangiji ce amma wato annabi Umar dan Khattab ya dauko yana karanta manzo Allah wai dan yayi gwaninta manzo Allah ya daga tana fuska sai Abubakar ya ce masa baka ganin abin da ke faruwa ne sai ya ce ina neman tsari in samu fushin Allah da manzansa sai ce ban zo muku da ita bai ba a naqiya ba ya ibn al-khabbab ban zo muku da addinin nan farasal ɗinta ba lauka na musa hayyan da ana musa na rayi ma wasi'ahu illa tibai babu abin da zai shi ma sai dai bi daga lokacin da maza Allah ya zo annabi musa na nan shi kuma wannan annabta tashi shi ma ya zama bi ba kuma shi za a shiga da bi ba to sai wani zai zo ya kawo ya zai ya ce a maza'ada shi ne kofi daya shi shehinsa tijjani shi ne kofi biyu shi kuma wato shi wato bokitin shi ne wato shi yas kaga wayan ya gaya ma kenan sau da aka yanzu ya ce shi wannan khatamun nabi ne shi wannan khatamun auliya ne sau da aka duk za a addinin sai dai abu abu waɗannan kuma wannan kaga ba muna makan wato kan wasa ne muna rena makan mu hankali me ake yin wannan wannan addini kenan kuma aka yi magana kuma sai mai yin annabi ba san mai kiyayyen ba soyayyen a zuciyar ce koko ana bukatar aiki Allah ta'ala ya tsare mu sau da aka waɗannan yan gwada Allah a kula musamman ɓangaren 'yan siyasa da kuma wasu fitinannu suna shigansu da sunan malanta suna cewa waɗannan abubuwan duk ɗaya ne wallahi ba ɗaya ba ne wallahi duk wanda ya ce addinin musulunci ɗaya yake da kisanci a yanzu wallahi ya fita musulunci ba kuma zai shiga aljanna har ya in ya mutu a haka ba zai shiga aljanna ba wannan shine gaskiyar magana Allah ya tsare mu assalamu alaikum a shi wannan na sha'anin siyasa ka bar siyasa nan wannan siyasa wasu abubuwa ne da yawa factors ne da yawa kai tsaye ba za ka yi wani hukunci ba ya danganta da yin guguwar da ya zo in ya zama mushi in koma rigima ne ba ta yi tawariya tsakaninmu da su rigima ake yi tsakanin musulmi daban da ba musulmi ba to yanzu wannan kashi ne duk wanda ya je to yanzu imanin shi yayi girgidi amma yayin da suke yi duk kulabun su daya can suke zuwa su hare can iyan su da ku yara mutane ku yara mutane da san su tayi su ta abubuwan su assalamu alaikum